أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى مدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن ذا أتاشي بسم الله to bismillah rahman rahim tambihu wannan fadakarwa ce kala shehu ahmadu zarruq shehu ahmadu zarruq yace a littafinsa mai suna umdatul muridi sadiq madogaran muridi mai nufin hanyar Allah wanda yake da gaske yake ya faɗa abin da nassinsa abu isa ka shaɗabi ya ce mu'tabaruna fi haza sha'ani dukkan abin da sufaye wanda ake isna da su suka yi aiki da shi a wannan lamarin yana nufin kamar shehu junaidu wanda ake masa kirari da shugaban sufaye da ire-irensa baya wafinta ko da ya zamo yana daga abin da asali ya tabbata gare shi a shari'a hulafa'uhu to su halifofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama anna salafa kamar yadda magabata daga sahabbai da tabi'ai su ma halifofi ne da haka idan ko ya zamo abinda suka yi aikin da shi bai sami asali a shari'a ba fala amala to ba za a yi aiki da shi ba domin tsari na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hujja ne akan baki ɗayan al'umma ba wani a cikin al'umma hujjatan shi ne labarin laisa ɗin da za a ce shi hujja ne bisa sunna domin sunna ta manzo sallallahu Alaihi wasallam a bakiyayewa ce daga kuskure ma'abucinta shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a sumi ne sauran al'umma kuwa isma ba ta tabbata ba gare su sai fa inda yake sun gamu gaba daya a nan keɓance idan al'umma suka gamu a ijma'insu ya kunshi dalili na shari'a a sufaye da mujtahidai kamar waninsu ne wato can wasu fiyatu ne da ya wasu fiyatu sufaye wal mustahiduna da mustahidai ka gairim kamar wani su ne min mallam tasbut lahum al ismatu daga wanda isma bata tabbata ba gare su wanda kuskure na yiwa a gare su ko mantuwa wal masiyatu ko a ce sun aikata abin da yake ya saba kabiruha wa sagiruha da babban abin da yake saba da wanda yake karami ma wal bid'atu ta yi su zo da abin da yake bid'a makaruha wanda yake makaruhi nata ko wanda yake haramun nata wannan ne sa malamai suka ce kullu kalamin duk wata magana minhu ma huzu a cikinta akwai wadda za a karba a cikinta akwai wadda za a bari sai fa abin da yake daga manzanan manzan Allah alaihi salatu wassalam ya ce hakika ushairi mai risala ya yi dogon bayani akan wannan mafi kyau dogon bayani Allah ji kansa ya ce a in aka tambaye mu aka ce waliyi ta yi zama masumi sai a ba da amsa da cewa amma wujuban amma a ce shi masumi ne lalle lalle kamar yadda yake ga annabawa to ba haka ba ne wali ba masumi ne lalle lalle ba amma ya zama abin kiyayewa layu sirra layu sirra har ba zai dore ba bisa laifi wa in hasalar mai ko da a ce ya yi laifin wa in hasala min wanatun ko da a ce kuskure ya afku da gare shi aw zallatun ko tubatubai fi awqatin a wasu wakutta wannan baya hanuwa a sifarsu wali abu ne mai yiwa ya aikata abin da yake saba wa Allah amma abin da ba zai yi ba shine ya dore bisa aikata abin da yake saba wa Allah lalle ko ya aikata abin da yake saba wa Allah to zai tuba an faɗa ko at-taibu minaz zambi kamar la zamba lahu wanda ya aikata zunubi ya tuba kamar wanda bai aikata ba ne na'am qala ya ce wani zaki da lil junaydi wannan ne sa aka ce da junaidu ayatu lil arif ashe zai yi a ce masanin allah ya yi zina fa'a da raka sai sun kui da kansa maliyan ya daɗe thumma rafa'a ra'sa sannan ya daga kansa ya ce wa kana abdullahi kadaran makarura lamarin allah ya kasance abin gwargwadawa bisa gwargwada qala ya ce fa za ka kalamun munisifi wannan magana ce ta mai adalci
faka ma ya juju alagarihimul ma'asi a kamar yadda saban Allah yake yiwuwa ga wanda yake ba waliyai ba bil ibtida'i ta fuska zuwa da abin da yake bid'a gairi zaki ko wani wannan juju alayhi bid'a su mata yi su zo da abin da yake bid'a fal wajibu alaina abin da yake wajibi a kanmu mu tsaya ma'al ibtida'i tare da koyi mimman mu tsaya ga yin koyi bi manyan tabiru alayhi ladau ga wanda kuskure yake koruwa daga gare shi wani shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zama babban abin koyin mu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba mu da abin koyi in ba manzan Allah ba wane kifa mu tsaya anil ibtida daga mu ce za mu koyi mimman ya juju alayhi da ab- wanda wa- kuskure yake yiwuwa gare shi idza zahara fil ibtida'i bi ishq matuƙar dai wani rikici ya bayyana a cikin yin koyin da shi bari na arifu ma bari za mu bijirar da abin da ya zo mana daga shagabannu bisa ƙur'ani da hadisi kama ƙabilahu abinda ƙur'ani da hadisi suka karɓa qabbalna ba su manta ƙabila na mu ma sai mu sumbance shi ƙabila kuma alim nahu abinda muka gane sai mu yi aiki da shi
idza qama iz kamala na lana dalil dalili domin dalili ya tsaya gare mu alaki ba'i shari'i bisa cewa lalle mu tsaya mu bi mai shari'a wa lam yakun lana dalil ba mu da wani dalili bisa lalle mu bi zantutukan malaman fikihu ko sufaye amali ko ayyukansu illa ba'da arabiha sai ko mun bijirar da ita ga ƙur'ani da hadisi zalika
rariya shuyuhum da haka manyan shehunan sufaye suka yadda
wa anna ma ja'a bi sa'ibu wa inna ma a bihi sahibul waje abinda ba abucin bege yazo da shi wa zauki ko zauki min al daga ilimai ko halaye ko fahimtoci yuqraru lalle ne a tsaya a bijirar da shi ga qur'ani ko hadisi fa in qabilahu idan qur'ani da hadisi sun karbi wannan fa to ya zama ingantacce in lam yati wa illa wa illa idan ko basu karba ba lam yasiha sai a ce bai inganta ba qala ushairi yace summa naqulu saniyan sannan kuma zamu faɗa marra ta biyu la nazara na fi rusuli idan muka yi duba a cikin tsare-tsaren su yahdadu wadda suka iyakance ta suka yi mata iyaka wa amali wa a amali muka yi duba a cikin ayyukansu allati ta zo biha wadda suka bambanta da ita an gayyana daga waninsu misali tasini mu dube ta da kyakkya- da wa- wato kyakkyawan zato wal timasi a sanin mahari da neman mafi kyawun mafita walau na arif lahu wa karam amma kuma in ya zama tun tare da haka muka kasa gane mafita ga magana tasu fal wajibu to tawa abin da yake wajibi a kan mu a sannan shi ne mu tsaya daga mu ce za mu koyi da shi wa in kana min jinsi man ya'tadi yukuta da bihim ko da yake su dinnan suna daga wanda sun cancanci a ce an koyi da su din amma tun da abin da suka zo mada da shi ba mu sami dalilinsa a ƙur'ani ko a hadisi ba sai mu ajiye la raddan lahu ba wai da mun yi raddinsa ba ne wala kiraba ba wai da muna jayayya da su ba ne bal fa bal fa anna lam fa inna Aham.
inna fahamu wajha rujuhi ilal kawai balli anna balli anna bari saboda cewa mu balli anna bari saboda cewa mu lam nafham ruju'ahu gyara ne li anna saboda mu bamu fahimci ta inda zai koma ba iza tsare tsare na shari'a kama fa kama fahimna gairahu kamar yadda muka fahimci waninsa sun makala sannan kuma yace bayan ya kawo doguwar magana fa wajaba muslimin bi hasabil jaryani ala ara'ihim fi suluki ya zama abu ne wanda yake wajibi dangane da yanda ake tafiya bisa fahimtar su dangane da hai- haduwa zuwa ga Allah Allah ya umala kada a ce za a yi aiki ma rasamu da abin da suka tsara shi ma fi ma'aribati daga abin da yake ya- yana da mu'arara bi adillati shari da dalilai na shari'a ونكون في ذلك a wannan din ko za mu zama masu bi ne ga gurabinsu منتجين masu shari'a ne da haskake-haskakensu خلافا لمن يعرف saɓanin wanda yake kau da kai daga dalilai waya jimudu ala takalilin wanda yake sallarewa bisa takalili da su ko da abin da suka faɗa ba hujja a kai to wannan bai da madogara
فيما لا a inda bai halatta a ce a tafi ba la siu takalilun fiya inda in takalidi da su bai inganta على مزايا bisa tsarinsu su kansu الدلالة fal'adillatu shar'iyyatu dalilai na shari'a أو الإنذار wal anzarul fiqhiyatu da kuma bincike bincike na fiqh na fiqhu والرسوم da tsari irin na sufaye ta zumuhu tana zargin mai irin wannan matakin والتوحيد tana mai da shi والتعريف wata hamadu man taharra tana yaban wanda ya kirdado wata ɗaya ihtiyadi wata waƙafa ya tawakkufi yayin da wani abu ya rikitar da shi yayin da wani abu ya rikitar da shi ya nemi kubutar da addininsa wa, wa irrihi ya nemi kubutar da mutuncinsa ومن مكنون wannan yana daga ilimi wanda yake ɓoyayye وبالله Allah shine mai gam da katar فإذا علمت ما تقدم idan ka fahimci abin da aka faɗa a baya ألم أن ka sani cewa ɗariƙa tijjaniya الاستغفار
abin da ta ƙunsa istighfari والصلاة على da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ولا إله da kuma la ilaha illallah تذكرها tuzkaru hadhihi al-azkar Allah ambatan wannan zikiran سواء safa da yamma وكلها dukkan wannan ko amara Allah bihi Allah ya yi umarni da shi في كتاب a Qur'ani a littafinsa وكون إمامه zab wa kaunu imami ya zama wa jagorar ɗariƙar nan a sheha sayyidi wa maulaya abil abbasi a wato shi ne a shehi shugaba shugaba na jagora na sayyidi akwai ya bayan gaban dalɗin wa maulaya abil abbasi abadam na muhammadu tijjani radiyallahu anhu الحسن alhassani wanda yake ba hassani لا يخرجها la yukhrijuha bai fidda ita ba daga shari'a التي هي الكتاب والسنة wadda ita ce qur'ani da hadisi حتى يقول بعض ballantana wasu su ringa cewa فيسوى هذا اليوم wai ta ina wuridin nan na tijjaniya zai inganta والله gashi ko ubangiji ya ce ai na cika muku addinin ku a yau al'ayata wato mamta alaikum ni'mati wa rizqu lakum al-islam dina فهو من الدين ai جاء به wuridin nan da shine tijjaniya wuridin nan shine tijjaniya duk wani abu daban ba tijjaniya bane rabawa ake shi yana daga addini ne addini wanda Qur- al- Allah ya zo da shi
وأكمله wa akmala ya cika siyama musamman وإمامه gashi jagorar tijjaniya yana cewa لا سيئكم أن يشرك in kun ka ji magana aka ce ni na faɗa وزنوا to ku auna wannan maganar da ma'auni na shari'a ما وافق abinda yake ya dace da shari'a to ku riko da shi ما كان abinda ya saba da shari'a ko ku kyale قال العلامة أحمد السكري a shugaba mai yawan sani shine Ahmad Sukairij ya ce إن الطريقة ita ɗariƙa هي الورد wuridin nan kawai wuridi da wazifa da sikirin juma'a shi kenan ɗariƙa kenan وما سوى الورد abin da yake wani wuridin nan fafarlun to ƙari ne aufurulun ko ko surutu kawai ultu na ce faralo farala ce a habara bihi shehu da shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ba da labari da shi يؤتمر ya atamidu sidqahul mu'taqidu me wanda yake ayyada cewa shehu tijani waliyi ne zai dogara da cewa eh wannan faralar gaskiya ce tunda wanda ya faɗa waliyi ne na Allah
أو قبوله ko ko wato ƙari ne kawai surutai ne da mai suka zai ringa faɗa alazi ya taƙawwalu ala shehi wanda yake ƙagar magana ya dangana ta ga shehu tijjani Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi fala ya tawaham mutawahimin kada wani mai zato ya zaci أم أن من كان ينسب إلى هذه cewa wanda yake danganta zuwa wannan ɗariƙar تارك za a ce ya bar koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko ɗaya ba haka abin yake ba wanda yake ɗariƙan nan ta tijjaniya yana bin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi ne daidai wa daida sau da ƙafa ولا يتوهم مريد الشيخ kada wani muridi na tijjaniya ya ɗauka أن الشيخ cewa shehu tijjani Allah ya ƙara yadda gare shi zai saba da tsari na manzo au yarra ko zai yadda man yunsabu ilai bimman yansibu ilai daga duk wanda yake zan dangana masa an yuka cewa ai zai iya saba mata a wani abu dakka daidai abin karami ne au jalla ko babba falin iyawu ma'auni wa ƙauni shine faɗin maulan musho tijjani wanda aka faɗa a baya za su mito a ni shay'an
wani haza ya ta'ayyanu ala muridi wannan ne ya zamo lalle akan mai muridin shehu tijjani ta'allumul ilimi ya tsaya ya koyi ilimi dariƙar tijjaniya ba ta yadda da zama da jahilci ba musulunci daman bai yadda da zama da jahilci ba to amma dariƙar tijjaniya ta ƙara ƙarfafa haka cewa ka a yadda a zauna da jahilci bi annal jahila domin wanda yake jahili la yumkinu an ya zina ƙaunahu ba shi da damar ya auna magana shehu tijjani bi mizanin shari'i da ma'auni na shari'a wallahu yaqulu ubangiji shi ke faɗar gaskiya huwa ya shi yake shirarwa zuwa ga tafarki wa shehu shau a mata tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya karɓi wannan wuridin ne anin nabi an- an- anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kazatan a watsake ko wa rufi wa ruyatan wa wa ru'yatun nabi mubtada ne a ce an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kazatan a watsake mumkin abu ne wanda yake mai yiwuwa qala ibn ibnu hajar ya faɗa fatawila hadisiyyati a cikin fatawoyi na hadisi fil fatawil hadisiyyati a cikin fatawoyi na hadisi ibn hajar al-haisami ake nufi shine yana da fatawoyi iri biyu akwai fa- fatawil ah, hadisiyyati akwai fatawil fiqihiyyati ankara zalika jama'atu a ganin manzon Allah a watsake wasu sun ce ba zai yiwu ba wa jawwazu wa aka wajen wazahu a haruna amma wasu sun ce abu ne mai yiwuwa wa huwa al-haqqu a ce ko za ta yi a ga manzon Allah a watsake ita ce magana da take gaskiya
faqad akbara bi zalika man la yutahamu min hakika wanda ba a tumtarsa daga bayan Allah managarta ya ba da ba- labari da wannan bal istadalla bi hadith bari ustudilla an kafa hujja da hadisin da buhari ya ruwaito man ra'ani fi man da manzo Allah yake faɗa a wannan hadisin da buhari ya ruwaito cewa wanda diye mafarki da ni fasayara to ba makawa zai ganni ido ido biyu
ay bi ainai ra'asi ai da idanun da suke kansa bi ainai ba kafi bane bi ainai ra'asihi wakila wasu ka ce bi ayni a zai gan shi ne da idanun zuciyarsa qala ya ce wa hada wa timaru a ce an- akwai yiwuwar iradatul kiyamata cewa manzala yana nufin zai ganshi a ranar alkiyama ba ido wannan nesa yake illa fi daga lafazin wa- watsaka cewa zai ganshi ido biyu ala annahu la fa'ida kuma in ma an ce ai ana nufin haka ne sai zama ba wata fa'ida a cikin wannan a ce an ga manzan Allah li anna ummati domin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullahum gaba ɗayansu ya raunahu za su ga manzan Allah ranar alkiyama Ma- daidai wanda ya ganshi a mafarki wallahi ko wanda bai gan shi a mafarkin ba ra'i wannan bayani ihil gararu minhu manufa daga wannan littafi ya kare daga littafin da aka ciro wannan magana fasulun bibi wannan fasali ne ko a tashi fasalin fizikir din gobe insha Allah ta'ala sai mu karasa ragowar littafin amma ga ta kare na ulama'u malamai da suke ga wannan littafin su ma dai za mu bi su a hankali Allah ya amfana da mu Allah ya saka wa Maulana Shubram da alheri akwai mai tambaya cewa ita mudawwana a masaba guda ɗaya ce a'a akwai bayan ita ainihin mudawwanar ta suhununu akwai wasu kuma kamar utubiya kamar wariha kamar majmu'a duk ana kiransu mudawwanoni shi yasa malamai suke cewa mudawwanonin har guda shida ne sannan ga nawadir na ibnu abi zaid wanda shi kuma ya tara da sauran maganganu da aka ciro a masaba wanda ita mudawwana ta sunun bata kawo ba wannan kenan a takaice to alhamdulillah mu karanta fatiha daya salatul fati uku